أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فطلقتموهن ثم ولقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن سمعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أعتدنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا لما رحيما يا أيها الذين آمنوا إذا نجحتم المؤمنات فطلقتموهن فلا لكم عليهم عدة تعتدونها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun tsaya ayar da take cewa wala tutil kafirina wal munafiqina wa da'a zahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗakar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mu a bayansa gabaki ɗaya cewa mutum kar ya bi hanyar da kafirai suke bi kar ka ɗauki hanyar kafirai wala tuqihum kar ka bi su a duk abin da kafiri yake yi kar kai sha'awansa kar kai sha'awan kafiri a cikin abubuwan da yake yi duk lokacin da musulmi suka yi sha'awan abin da kafirai suke yi suka shiga yi su ma to lam al'amarin musulunci da musulmi zaka ga ya fara sukurkucewa ya fara baci an fara samun rauni bayan karfi bayan musulmi suna da izza da karfi sai ka ga an koma a shiga cikin launi da rudani da rububi da rashin sanin me ya kamata a yi. Duk yau halin da muke ciki ɗin nan, sha'awan kafirai da muka yi, a duk abin da kafirai suke muna sha'awansu, muna sha'awan son duniyansu fiye da masu. Su za ka samu a kan rashin gaskiyansu za su iya mutuwa. amma mu akan gaskiyarmu ba za mu iya mutuwa ba don tsananin son duniya saboda musulmi yau za ka same shi a abu bai kai komai ba sai ka gane ta a zauna lafiya ne ba fa rami sai rika kawo na rami ina faɗar tukunna ba sai faɗa ta taso ba bai sai tashi hankali ya taso ba tukunna a ce a zauna lafiya babu faɗan fa ba wani hayaniya ba ba tarzoma ba komi amma za ka gani yau musulmin sun bude bakinsu a zauna da lafiya a zauna lafiya kar a ta a'a to yau sha kai faɗa ina faɗar take ba komi ba ne son duniya ne wasu zan ko duniyan nan son ta shirme ne ba komi ba ne wallahi ana tsoron duniya duniya ko ita ba komi ba ce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna dunya tazinu جناح بعودة عند الله لما سقى مشركا شربة ماء من ذا الله yana cewa inda duniyar nan tana da darajar fuka-fukai fuka-fukai na na na, na me yake da sunan na sauro inda fuka-fukan sauro duniya tana da darajar wannan nauyin fuka-fukan sauro da Allah ba zai shayar da kafiri ruwa kulbi ɗaya ba. Don duniyan ba ta da daraja, ba ta da komi Allah yana ba kaburi, yana ba su sarauta, ga shi nan ba sun fi mu sarautar duniya ba yanzu, ƙarfin duniya ai sun fi mu, sun fi mu ƙarfi na duniya, sun fi mu ƙarfin soja, sun fi mu ƙarfin kuɗi, sun fi mu ƙarfin makamai, sun fi mu ƙarfin ilmi na rayuwar duniya da komai sun fi mu. Ba komi ba ne ya sa suka fi mu, iyaka sha'awansu da muka yi muka bar musulunci da abin da musulunci ya karantar da mu mu zauna a shirye ana son musulmi ya zama a shirye sai aka zo akwai kalman da Allah ba musulmai kalma ce Allah ba musulmai amma da aka fassara shi da turanci sai musulmi suna tsoronta shine mai kalmar terrorism ai tero ka zama ana tsoronka ko shi ana fargaba da kai ba ka je kai faɗa ba a Allah ya ce wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharuna la ta'lamuna hum Allah ya'lamu yana cewa ku shirya ku shirya koyaushe ku musulmi wa aidu lahum ku zama kuna cikin shiri kun nemi shiri kada ku yi sha kada ku nemi komai a wajensu ya zama komun ku naku ne wa aidu lahum mastata'tu duk abin da zai kawo muku karfi kai Allah ya ce kadan dansa agalan doki wa aidu lahum mastata'tu min quwwatin yace wa min ribatil khayli madaurin doki madaurin doki haka din ba ai ba wani abu ne amma wannan ma musulmi Allah ya ce ku nemi abinku kar ku je kuna neman shi a wajen makiyinku ba za ku samu in ya zama shi din kuke nema a wajen su za ku tsaya yau ba shi bane halin da musulmi yau muke ciki kenan muna sha'awar su su ba sa sha'awar mu mu muna so a kasashenmu mu zo muna sha'awa matanmu suna sha'awan turawa su bude kansu su ƙara kansu wani gashi na kasuwa su dinka riguna matsatsu su yi kaza kaza suna tafiya muna ganin wayewa ne amma su ba sa sha'awar musam idan aka ce mace ta sa hijabi a wannan khimar kawai ta rufe gashinta sai a kore ta makaranta ba za a bar ta ta shiga kasuwa ba ba za a bar ta kaza ba su ba sa sha'awar mu ba sa sha'awar mu sam sam suna kyaman mu amma mu ne muke sha'awar su muna sha'awar su muna ganin komai nasu to ba dole mu zama mu ne kaskantu ba dole ba ma so wannan abu ya fita su suna fada ba sa ce a zauna lafiya amma mu muna ce a zauna lafiya ne a zauna lafiya ne ku kalle su kullun su cikin fada suke ba inda za su zauna lafiya ku duba zaman da sun ɗauko yaƙi ƙasarmu sun kawo yaƙi a Falasɗin yau shekara ɗari ana kashe musulmi ana gogol maya a can. Suka zo baya baya suka kawo a cikin Afghanistan, suka zo baya baya suka kawo a cikin Syria, suka zo baya baya suka kawo a cikin Libya, suka zo baya baya suka kawo ko'ina a cikin Najeriya ne a ina ne suka tayar mana da rikici boko haram ne noma haram ne kiwo haram ne menene haram ne tafiya haram ne hawa jirgi haram ne tafiya mota duk su ne suka kawo ba wani abu wai yanzu boko haram din ba su suka saba ai boko haram ai wani anguwa ne a Bauchi ai sunan wani anguwa ne a Bauchi sunan sa boko haram yanzu haka Bauchi akwai sunan anguwa ne boko haram ba wai anan aka samu boko haram aka wannan shi ne za ka ga koyaushe irin wayannan abubuwa muka jawo kanmu muna sha'awarsu suna kawo mana bindigogi suna kawo kaza duk wani abun da suka yi don kar mu zauna lafiya kullum yanzu ku duba ka ɗanɗansa ku duba da muke sha'awarsu da su muke kaza wa ya talautar da ƙasar nan turawa ne su suka talautar da mu su kawo mana faɗace-faɗace iri-iri suka kuma ƙawata mana son duniya ga manyanmu shugabanninmu da menene aka ƙawata musu motoci aka ƙawata musu gidaje aka ƙawata musu kaza aka ƙawata musu cewa ƙasashen ku ba zaman lafiya in kun zamu kuɗi ku kawo mu zamu rike muku kaza kaza su kashi kuɗin su kai in sun nema ba za a ba su in sun mutu ya'yansu sun tashi talakawa mu kullum muna nan cikin kar a zauna lafiya a zauna lafiya a kwanta akwai tashi hankali da ya fi talauci, akwai tashi hankali da ya fi yunwa, akwai tashi hankali da ya fi rashin lafiya, duk ba, yanzu ba mu da shi, ba mu da talauci, ba mu da rashin lafiya, ba mu da yunwa, duk mu ya kama ne yau faɗace-faɗace, wallahi ba komai ba ne rashin rashin abun hannu ne, talaka ne, ko shi da ka gana neman rikici to talauci ya yawa. don me babu boko haram a Legas don akwai aikin yi don me a Kano sun tage ya mutu saboda akwai aikin yi don me ya dade a Borno shekara 11-12 har yanzu ana fama da shi don da ba aikin yi samari ga sunan ba aikin yi yunwa yayi yawa to me za su yi da rayuwa ko gwanda su mutu don me sai a zamfara don me sai a Sokoto, don me sai a Neja, don me ba a samu a wajaje, don me babu a Fatakwat, don me babu a Bayansa, saboda akwai aiki yi akwai kuɗi a wajen ka taba ga mai kuɗi yana neman tashi hankali ne mara shi da yake neman tashi hankali to duk aka zo aka dora mana mu talauci da ya da komai da komai kuma aka haukatar da mu don wajen son mulki ba mulkin ne muka iya ba ba mulkin bane da muka samu ya mana amfani ba abin da ya mana amfani ku zauna ku duba ƙasar nan duk lokacin da talauci yayi yawa a ƙasar nan a arewacin Najeriya to dan arewa ne yake mulki duk lokacin da talauci yayi yawa ga arewa da rashin aikin yi to dan arewa ne yake mulki in dan arewa ne mulki shikenan can sai su ah to ka ibi kudu yana tsoron wai su yi masa fada sai ya bar mu mu da yunwa a ebi duk arzikin a kai musu su suna na cikin walwala mu kuma muna nan a cikin tsiya ran da ya shigo hannunsu kuma kansu suke wa ba ruwansu da mu sai daddiye da suke da tunani wani lokaci ai akwai lokacin da wani gwamna na na na na, na, na bayansa ya faɗi magana gaskiya yace ba a yi wa ƴan arewa adalci yace ba mai musu wallahi na ji shi da, da kunne na yace Umar Musa Iraduwa ya bude me yake da suna ministry guda na kula da Niger Delta yace dan me ba za bude ministry na kula da North East ba sai aka za ka buɗe wani commission commission a ba commission ba no, muna neman ministry ne mai kula da north east saboda north east mun sha wahala yau shekara goma sha uku muna cikin rububi muna cikin hayaniya ba mu san me muke ciki ba dukkan wannan me ya kawo mana iyaka ba mu san me muke tafiya muna tafiya cikin halaka mun faraga muna tafiya muna juyawa kawai a waje daya muna cikin tayi wannan shine ya kawo wannan kuma ba komai bane son kafirai da munafukai da sauransu shi ya ja mana wannan to shi yasa Allah yake cewa la tuti kada ku yi wala tutir kafirina kada ku yi biya wa kafirai wal munafiqina da munafukai wada azahum ku rabu da abun nan da suke muku izaya da suke muku ku rabu da irin izayan da suke muku ko yace za su ringa muku izaya wannan sananne ne kullun ni na faɗa ba makiyinka ya kika shine laifi ba kai ka ki kanka shine laifi makiyi da makana jira ya soka ne makiyinka ne ba kana jira kuma ya soka ya zai soka ai makiyinka idan ya kika yayi abin kirki shine aikin sa kai din ka ki kanka ka dauki kanka ka ba makiyi shine laifi to mu me muka yi don kiyaye kanmu me muka yi me muka yi me ya kamata fi ba ma tunanin wannan yanzu duk ƙasar nan a arewacin nan ba ba za ka samu cikin musulmi mu ne mafi yawa abin da yasa kullum muke cewa arewa mun fi yawa a arewa mun musulmi a ƙasar ina kalma ɗaya ina kalma mu ɗaya yanzu muna da boys guda ɗaya a duk arewa ina wanda zai tashi ya ce ba mu yarda da wannan ba an cuci musulunci an cuci musulmi ba za mu yarda ba akwai babu yanzu wannan yayin magana sai wannan ya fito ya kuce shi a cikin mu din ba kowa ba a cikin mu din ne suke fada mu mai fada sai a cikin mu din za a zo muna kyaman juna akwai lokacin da aka hana yan ciya din nan a Zaria matches da suke yi aka yi rikici su da tsohon hafsa sojin soja na Najeriya na lokacin. Wani faso ya fito irin na olumba-olumba ɗin nan, yake cewa wannan ai reni wayo ne, shi hafsa hafsoshin ya yi. A tsakanin ibadan da Lagos idan shekara ya yi, bikinmu ya fito za mu rufe hanyar ibadan Lagos. An taɓa yi mana magana hanyar ibadan Lagos ana rufewa. amma kawai don an rufe hanya mai zuwa gidan sarki a zariya me ya faru duk ba reni ba ne shi wani abu ɗin koma ba daidai ba don kan amfanin kanka sai ka bari don kar wani ya yi maka dariya nawa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi laifi amma zai ci a'a saboda baya so makiya su yi masa dariya baya so makiya su yi masa dariya nawa a gazawatu bani musara ba abdullahi ibn ubay yace la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azl yace muka koma madina dagaggun madina za su kori kaskantattunmu yana nufin manzo Allah ne kaskantacce aka kira shi yace ƙarya ba faɗa ba bai faɗa ba ƙarya kai masa manzo Allah Allah ya saukar da Qur'ani yace sun faɗa humul ladzina yaquluna la in raja'na sai da Allah ya fara da damiri na ya tabbatar musu yace humul ladzina yaquluna su ne suke faɗa tabbaci sun faɗa bai ce mai yaquluna kawai ba a'a humul ladina yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azab amma wannan ma sahabbai suka ce za su suka ce manzo Allah ya ce a'a ba za a ce Muhammad yana kace sahabban yan uwansa ba dan sa Abdullahi ya zo ya ce zan je babana kace shi yace kai ma ba za ka kashe shi ba wani ma ba zai kashe shi ba ku kyale su domin me don karin ‘yan uba su yi ma dariya ai wani abu din ana bari don abu ya tafi daidai amma mu a'a yanzu nan in wani ya yi magana sai ga can ma ya fito can ma ya fito kuma duk kushe shi za su maimakon in ma ba daidai ya faɗa ba a kira shi a ci a kaga zancen da kake yin nan ya kamata ka sassauta ba haka bane zai kawo mana illa kaza kaza kaza a'a sai wannan mai fito ya harbe shi wancan mai fito ya to na nisa me za su yi ba sun samu shi ma an ce sai bango ta tsage inji bahaushe da dangare yake samun mashiga ba to tunda muna tsaga bangon mu da kanmu ba dole maki wani wayansu mu su shiga ba dole su shiga to wannan shine halin da musulmi wannan ba ina ba ku misali ne dan na Najeriya ku sani amma ba ka ba dukka kasashen Larabawa ne kasashen musulmi haka ne duk abin da yake faruwa ke gashi abin da ya faru a Pakistan jiya jiya da sakarin jiya da Jitta wanda ya faru a Pakistan ai ba kowa bane Amerika ce ta sa Samir Khan ba abin da yayi bayan yi a yakin Ukraine din nan yace shi ya tsaya a bayan gaskiya ba zai tsaya da Russia ba ba zai tsaya da America ba ba ruwansa amma me ya faru aka yi zanga zanga a kasar nan ana son sami amma parliament suka suke sauke shi a daren jiya da aka sauke shi aka sake appointing din wani prime minister a daren ya aka rantsar da shi yau ya fito aiki bukatar America ta biya to a ko ina haka yi a ko'ina abinda suke nema kenan. A Saudiya, ƙasa ce ta musulmai wanda kullum sai mun fuskance ta ko muna so ko ba masu inda musulmi ne, sai ya fuskanci Saudiya, saboda ya bauta wa Allah sau biyar. Wa min haizu a rajitum, fa wallu wuju hakun shakara masu gidil hara, wa haizu makuntum, fa wallu wuju hakun shakara. A wannan ƙasar aka zo akwai hayatul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. akwai jama'a da suke bora da aikin kirki su hani aikin asha aka zo aka rusa su aka zamar da ita babu aka kawo hayatu tarfi aka kawo kansil na wasanni aka kawo ƴan rasmi aka kawo mata masu rawa aka kawo gidan giya aka kawo kaza aka kawo kaza wai saboda a nuna wa turawa kansu ya waye bukatar tura aka bi eh aka dauko wannan kun gane a New York akwai wani gunki mai dage da abin nan doguwan nan aka dauko irin ta aka gina tsakiyar Jidda me ya hada Jidda da America hoton Colombo ne ba America ma hoton Colombo ne ba daga Brazil aka kai musu amma yau an dauko Saudiya ga tana a tsakiyar Jidda me amfanin ta duk haka muka bada kanmu dukkan yau za ka ga saudiya da imarat suna tare gobe da qatar ba sa tare jibi suna yaƙi da yaman jitta suna yaƙi da amman kaza suna dukka wa yake haɗa mu kafirai ne don muna bin su dukkan duniya musulmi yau haka muke to shine Allah yake ga mana wala tuti kafirin wal munafiqin wada azahu rabu da wani ba mazanganun banza da suke yi ku ku yi abin da Allah ya ga muku ku yi abin da annabi ya bore ku akai sai ku ga kun fita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib idan kana neman mafita ka ji tsoron Allah Allah zai fitar da kai daga cikin duk matsatsin da ka shiga ka ji tsoron Allah in arziki kake nema sai ya zo maka ta inda baka zato ka ji tsoron Allah in al'amarin ka ya shiga cikin kunci ka ji tsoron Allah Allah zai yassara maka wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ka ji tsoron Allah duk abin da kake nema a amma yanzu ba ma tsoron Allah sai dai mu ji tsoron tura a me za su yanzu mun ji tsoron su din mun kubuta ai ba mu kubuta yau duk duniyar musulmi din abin da ya sa kenan muka akan kitar da mu ga baki daya ba mu da karfi arzikin duniya kashi 90 namu ne, amma talakawa kashi 90 na duniya ko musulmai ne. Ka ga kowa arziki na duniya ga baki ne, arzikin duniya da za a tara. Kashi 90 na arzikin duniya yana hannun musulmi, yana kasashen musulmi ma. Ɗan fetur ne kashi 90 cikin 100 a hannun musulmi. Zinari kashi 90 cikin 100 a hannun musulmi. Tagulla kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi ironium kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi ruwa mai zaki na sha kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi kasa na noma mai kyau kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi amma yau in kana neman talauci kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi in kana neman rashin aikin yi kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi rashin lafiya kashi 90 cikin 100 yana kasashen musulmi hauka kashi 90 cikin 100 yana jahilci kashi 90 cikin 100 yana yunwa kashi 90 cikin 100 yana ne wannan mu ne masu kudi ko mu ne matalauta mun bi su mun mun mun yarda sun yi wasa da hankalinmu lokacin da muka bar Allah sai Allah ya bar ku eh duk lokacin da bawa zai bar Allah Allah zai bar shi dan Allah baya bukatar mu mu muke bukatar Allah ko Allah yana bukatar mu ne kuwa samat baya bukatar mu to shi ne zai bi mu ko mu ne zamu bi shi mu ne zamu bi shi in mu lokacin da muka kibin sa sai ya kyale mu yace ku je ku samu akan ku mafita to ina mafitan kuwa ba zai yi ba sai mun dawo wala tutil kafirina wal munafiqina wa ta'azahum wa tawakkal ala Allah domin haka mutun ya dog musulmi ya dogara ga Allah kadai ka dogara da Allah Allah zai baka nasara an ka dogara akan sa ba zai barka ba manzon Allah yake cewa law tawakkaltum ala Allah hakka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagudu khumasa wa tarji'u butana zalla ya ce inda za ku dogara ga Allah dogoro na gaske Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye za su bar gidajen su da safe ba komai a cikin su su je su nemo su ci su koci har ayyan su za su kawo ko ba haka bane aha wa kafabillahi wakila domin wannan ku sani Allah ya ishe mu abun dogaro mu musulmi mu dogara ga Allah kadai in muna son mafita na'am shine yau zamu tashi ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila aka shiga bayan an nuna mana mu dogara ga Allah da komai da komai aka karantar da mu tauhidi to ake nuna mana kuma hukunci na zaman mantakewa na rayuwa tsakanin mu da matattakin mu da tsakanin mu da jama'a da tsakanin mu da irin abin da ya kamata a yi a ji tsoron Allah wannan a san cewa sha'anin aure na zaman mantakewa tsakanin mace da namiji yana da nauyi shi yasa Allah ya kawo shi a wajaje da yawa akwai shi a suratul baqara akwai shi a suratul ali imran akwai shi a arab zaka same shi a kowace sura a suratul nisa zaka same shi a yawa surori a suratul talaq min duk Allah ya kawo wayannan abubuwa me yasa domin muhimmanci ba wai kara zube bane saboda haƙƙin wani danna haƙƙin wani babban laifi ne a wajen Allah haƙƙin mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atalamuna man muflisu min ummati yace kun san waye matsiyaci a cikin al'umma ba talaka ba matsiyaci kun san a wajen Bahaushe matsiyaci daban talaka kuma daban in an ce talaka mutum ne duk wanda ba sarki ba ka san talaka ne ko kana da abu ko baka da abu amma dan yanzu ana sayawa ne ake cewa ko mara abu matsiyaci ma sai a ce masa talaka matsiyaci shi ne wanda bai da komai kan tagariya wanda komai bai da shi yayi buga gabar ya buga yamma ya dawo arewa ya tsaya a kudu bai da komai bai da hanyar nema baya nema baya fatan alheri wa kansa baya wanda shi ne matsiyaci to muflis kenan sunansa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair wannan shine mutum da yake cewa kallun ala maula yana na shi ya dogara akan mutane kawai duk hanyar da zaka sashi wallahi ba zai zo maka da alheri ba duk hanyar da zaka ka bashi jari bayan wata biyu ka kira shi ba sisin kuma shi dai ya zauna kullun ya kawo maka kallun ala maula kullun ya kawo maka complaint gidana ba daba abinci ba matata ta haihu yata ba lafiya ina son auren da yata dana yayi tafiya wane ne kaza menene miji na gudu kaza kaza ya bar mun marayu wannan shine kawai kallon alamu wannan mutumin ka same shi muflis wanda ba ko mata yanzu matan da suke garan balla suna yawa suna yawo wai mazajen su bokaram ya kashe yau shekara nawa mijinki bokaram ya kashe ‘yan jiwo na sun suna baki dubu ishirin da wani abu, yau shekara wajen kowane wata dubu ishirin da takwas, kina kalbar shekara goma, amma har yanzu yana nan ba kya kosai, ba kya tubani, ba kya ɗanwake, ba kya zogale, ba kya koko, ba kya kunun tsami, ba kya kunun kanwa, ba ki a sayar da tuwo, ba sana'a. Sai yawon bara. Me wannan? ko kai din an kore ka an kona maka kanti mun ji an kwace shanunka eh mun ji an kada ka zama a garinku eh mun ji alam takun ardullahi wasi'a wa tuhajiru fiha kato da kai da ji kana ji da karfinka ka zo ka zauna a cikin camp in an kawo ana raba abinci ku zo kuna fada in ka kalma ka je ka siya action against hunger sun baka action against wane ne sun baka wane ne ATM sun baka wane ne kobin sun baka wane ne gwamnatin Borno ta baka gwamnatin Taraba ta baka federal government ta taimaka maka kullun kai kallun alabawla a shekaru goma sha wani abu ba za ka nemi mafita ba ba za ka nemi abin da za ka yi ba ka sayar da kankana mana ah ka sayar da albasa mana ba sana'a bace eh ka sayar mana amma kana yawo ka je gida wannan wallahi yau ban ci abinci ba gida na ba da ba abinci ba mata ta kam da ba menene menene matar kan ba za ka rike ba sake ta mana ah dole ne wai jama'a wanda in baka da kuɗi ka rike mace wani malami yana wazi a zamanin da ba babban malami ne sai wani ya zai ce masa sai na ya ce wallahi talauci ya dame ni ya ce kaje kai aure sai ya aure sai ya zo ce sai na kai talaucin fa karu ya ce je ka sake ta aka ce ah malam talauci ya dame kace almajirai suka ce kace je aure yace yi ya zo ya ce talauci ya sake damunsa yace je eh yace na tana da lokacin da yazo yace talauci ya dame shi na tana da ayan Allah ne wa in yakuna fuqara yughnihim Allah min fadli yughni Allah kullun min fadli yace na tana da wannan aya wa in yakunu fuqara yughni Allah kullun min fadli min fadli na tana da wannan cewa in sun zama matalauta ne to wata kin Allah ya azurta da kowanne ayi musu auren tunda ban samu ba yace to sai na yazo yace saka shi kuma na dogara ga aya yace mai wayin ya tafaraka yugunillahu kullu min sa'ati yace sun rabu wanda yin sun rabu Allah ya ba kowanne to kaga kowanne aya ne daman kana talauci da minka kai aure wata kil abokiyar arzikin ka ce kaga talaucin ya sake damu ka sake ta tafi ah daidai ne mana ah amma kari kana cikin talauci ka rike bace gobe ta haihu kuma an baka notice wata tara da kwana goma baka shirya komai ba sai matarka ta haihu ka zo ka ce gobe suna ka ji da Allah wata tara fa da kwana goma aka baka baka shirya ba a duk wayannan ka san matarka ta haihu za ka yi suna sai ta haihu din gobe suna ko jibi suna wallahi mata ta ce ta haihu ko abun suna ban da shi ana so a taimaka ka ji wani zance duk muka zama irin wannan hali muka zama talauci muka jawa kanmu talauci dama an ba ma neman abu ba dole talauci yawa ba ha ai dole talauci yawa dan babu mai masu taimaka maka yanzu ka dauka ka dauka a dangin ku kai ka dai ne mai arziki sauran duk matsayata wallahi ka ba kanka shekara biyar kai ma ka koma irin su Allah a dangin ka ba ka ce danginka kai kaɗai ne mai arziki saura surrounding naka duka matsiyata ne to ka zauna ka ba kanka shekara biyar ko ka gudu ka bar su ko kuma su tsiyata ka zama matsiyaci irin su cikin biyu da aya ɗaya eh saboda ba masu taimaka maka wannan ya haihu ka bayar wannan ya mutu ka binne wancan ya ji yunwa ka ciyar wannan ya zama bai da riga ka tufantar wannan bai da wajen zama ka bayar ba fa mai taimaka maka kai kai kake wannan ɗawainiyar ka aje buhu mana ka gani kullum ka zo kana ɗaukan moda ɗaya ba a ƙarawa kai ka gani ba wata rana za ka zo ka samu yanki buhu ba to ai haka yake arziki baka ne dole sai wayansu suna taimakawa a a cikin kuwa akwai wanda zai ya daukar nauyin sunan wannan malam Madu wannan zai dauki na malam Bukar wannan zai dauki na Bana wannan zai dauki na Yaishe wannan wannan za ku tafi amma malam Bukar ba lafiya kai ne Bana ya an yi masa rasuwa kai ne Aisha ta haihu kai ne wannan ta haihu kai ne wancan za a yi mata aure kai ne wancan ya saki matarsa kai ne yana neman sabon mace kai yaushe za ka ha yaushe za ka samu haƙƙi ba dole kamar yadda jiya wani yana tambaya matar da biyu ɗaya yana bata ko sai ɗaya yana bata kaza ko ai yayi kokari ma ha tudda tudda ya nemo kaza yana ba yana ba ɗaya ha to wannan shine abin da ake duba komi ba zai ce wasa ba gaskiya eh nan ba waje wajen karatu ne in mun zauna mun mu yi la'akari mu duba abubuwa da yawa to shine Allah yake nuna mana zaman mantakiya tsakanin mu da matan mu yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai wanda kuka yarda da kadaici na kuka yarda da abin da na saukarwa annabi Muhammadu na daga Qur'ani kuce kuce kuka yarda da shi da kuma abin da hikima ma'ana sunnan da annabi Muhammadu ya karantar da ku kun yarda to idza nakahtumul mu'minat idan kuka auri mata muminai sun matallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku taba su ha famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda da za ku tsaya ku ce sai ta yi idda ta aure ta aure me hada babu ne hada kai kana wani gari ina mace tana garin nan an an daura muku aure kuma ka yi ko kace ka sake ta to idda bai za ta yi in ka mutu ne kawai za ta yi idda dan ta ci gado eh wannan imam malik yace al al- al- al nikahu al mautu kaddukhul mutuwa kamar rufe kofa ne mutum ya yi aure bai matar ba ta tare ba sai miji ya mutu to abinda za ta yi za ta zauna ta kaba shi wata hudu da kwana goma sannan ta je ta karbi rabanta a a cikin gado sai gaba ne mana فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتئوهن tunda dai dama zawaji ne na tafwid ba zawaji ne wanda kuka yi ba mana zan aure ki daga baya za mu tattauna akan sadaki ai ba ba ba da sadaki ba eh sadaki daga baya za mu tsaya akan abu daya yanzu din da ya daura auren to kaga aka zo aka saki to yanzu tamattu ne zaka bata inda ne fa in faratu lahunna farida fajisu ma faratu inda kun sa musu sadaki ko baka ribe kofa ba kun ce kace wanda matar sadakin ta 1500 misali sai ka ko zo kuka rabu kai kana wani gari ka aiko 1500 ha aka daura aure sai ka zo ka ci ka sake ta to za mu yi maka da kawai 250 ne saboda ka riga ka sa sadaki amma in baka sa sadaki ba to wannan kwamati ohun kwamati ohun kawai ayi ayi mata tamattu shine me a bata dan wani abu na kwantar sanyaya zuciyarta eh ai yar uwa gashi abin bai yi ba kaza kaza kaza kawai sai a bata ta tafiyar sa kuma tiuhunna wa sarrihuhunna hakan nan kuma ku sake su ba da sharadi ba ba ku zo ku ce a zan sake ta amma wani ba zai aure ta ba a zan sake ta irin masu sana'a kaza ba za su aure ta ba a zan sake ta kabila kaza ba za su aure ta ba zan sake ta mutanen gari kaza ba za su aure kaza ana yin irin wannan to wannan ba zai yi yanzu ne babu a jahiliya akwai ana yi eh zan sake ta amma ba za ta auri mai sana'a kaza irin sana'ar da suka rena misali sana'ar mijin ya rena irin wannan sana'a ya za a ce matar wane ta fita ta auri mai sana'a iri kaza irin wanda suka rena to kaga ana irin wannan a'a to in dai ka sake ta kai baka da bukata yi wasarihuhunna ku kyale su kamar inda in kun je kiyo kuna barin dabbobi su zabi ciyawar da suke so su ci ai shi ne sarah din su je su ma ku kyale su wa sarihun sarahan jamila babu ku kyale su su tafi ba wani kaidi ba wani kangi su je su auri mijin da su suke so a to kai kana ganin irin ku ku rena wannan kabilar ko ku rena irin wannan sana'a dan me baka rike ta ba ita ta je ta auri wanda ka rena din ba dole ka kai hakuri ba in kana so ka rike mana dan me ka saka na'am
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أن يستنكحها ينكحها خالصة لك من دون المشركين قد علمنا ما فرضنا عليهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما sannan bayan mu din aka gaya mana ga inda za mu yi da matanmu da muka sake su kafin mu ruba musu ƙofa kafin mu taɓa su ga hukunci sai aka dawo kan annabi yake ce masa ya ayyuhan nabi ya kai annabi na muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikina inna ahlalna laka haƙiƙa matanka nan da yanzu suke tare da kai mun halalta muka su tabbaci na kar wani ya sa maka shakku a ciki halali ne kamar inda wannan gashi na mun aurar maka da ita ba tare da sadaki ba ita Zainab binti Jash to kamar sauran da muka halalta da sadaki haka ita ma halaliyar ka ce ba wani kar wani ya sama kokonto yaya ita din ba sadaki a'a wannan ikon Allah ne Allah ne shi yake a bada sadaki kuma shi ne in ya ga dama ya yi ba sadakin. Akwai mai magana ne? Dama ba ya ce ya kawo sadakin, ba shi ba ne, in ya ce to ba sadakin fa. To domin haka karka labu da maganan munafukai da maganan mutanen banza, murjibina da meye wanda suke cikin Madina wa man haula haɗin nan, ka labu da su, ka labu da su, ahlan nanaka, mun halatta maka duk matanka nan na da wanda ka ba da sadaki. da ita Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya da muka aure maka da ita bayan ta gama iddan Zaid dukka halal ɗinka ce daidai ne aurenka halal nalaka azwajik allati ataita ujurahunna wanda suka ka bayar tare da ka ba su sadaki da wa ma malakat yaminuka da kuma matan da ka same su ta wajen ko baka aka yi ko kuma yaƙi ka kama su da sauransu duk akwai duk wanda kake so duk mun baka halal ne gare kan kana so matar da ka kama ta a yaƙi ku yanga ka rike ta ka rufa mata kofa a wani ne ya baka ita ka mallake ta kamar inda mariyatul kiftiya mukaukas sarkin masar ya aiko maka da ita ka rufa mata kofa don ka mallake ta an riga an baka ita ka mallake ta ba ta sadaki ba amma ka mallake ta an baka ita a matsayin baiwa ka mallake ta ta haihu maka da ma daidai kar ba wani shakku hmm? wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka daga cikin matan da aka ciwo ganiman su akwai a cikin matansu sa wanda kamar su maimuna bintu juwairiya da sauransu a ganima aka ci su amma sadakinsu shine iyanta su tace ita ba ita kamar juwairiya da aka mata shugaban mijinta shine shugaban yahudawa a khaybar da aka ci to sai tace manzo Allah jefa mata abin nan dinta abin nan dinsa alkebansa akanta sai sabai da suke daukan ganiman mata wanne ya kama wannan wani zai karke ta kai kun ita karka kusance ta yace me yawa ita baka ga annabi ya jefa mata mahaifi ba yace ba na zato sai dai dai yana bukatar kai shiru karka kusance ta ita ka je ka nemi wata da to shine ita tace ba ni ba ba zan je gidanka a matsayin kuyanga ba in je sauran matanka su dinga ce mun ni kuyanga ce a'a shine yace to iyan taki shine sadaki to aka iyan ta ta aka aure ta a matsayin ta na ya ce ita to shine mimma afa Allahu alai hakan nan wa banatu ammik wa banati ammatika hakan nan kana so mun halalta maka dan sun fara cewa dan me ya auri Zainab binti Jahsh ai yar ammatinsa ne ma'ana ‘yar ƙanwar babansa, ai, wannan akwai kunya, ya zai zo ya auri ƙanwarsa, ai, ‘yar ƙanƙanin babanka ko ‘yar ƙanwar babanka ko ‘yar wan mahaifiyarka ko kaza kaza ai wannan abin nan ne, ko ku gane ba, kasan yanzu haka ma ana faɗa yi, to shi ne Allah ya nuna duk wayannan matanka ne kana so, shi ne ya ce Allah ki ce masa, in kana su kawuri, banatu ammika, ‘ya'yan bafanninka, wa banatu ammatika, ‘ya'yan bafanninka, wa banatu halika, ‘ya'yan gwaggwanninka, wa banatu halatika, da ‘ya'yan gwaggwanninka mata, Allah ce hajar na maka, wanda fa suka zo suka yi hijira daga maka suka zo madinan nan, don an halarta maka. Sai mu tsaya nan, don Allah wani ya ce, lokaci ya yi, gobe dai mu sake mamaita. To, sun fitar da ni da kansu ba. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إسرا ما لا طاقة لنا به. آمين